shi yasa kullum ina faɗi duk mutumin da yake maka wai kowane matsala sai ka bashi nasi karara to alaman jahilcin sa ne wannan abu ya ce yana buƙatar nasi karara akan matsala don mene domin shi addinin musulunci nasi karara ɗaya ne daga cikin hanyoyin hujja a cikin addinin musulunci bayan shi kamar yadda muka ce akwai dilala nasi yana nuni zuwa kaza to kila kaza ke yi nasi yana ishara zuwa ga kaza to kaza ne sai a dauki a nasi saboda ishara muna yin bada misali da waqi'an sayyidina Imam Shafi'i ko lokacin da aka tambaye shi me mafi karancin lokacin da misali mace za ta iya haihuwa a dingina ma mijinta wannan mijin san da ta haifa tare da shi yace to shikenan sai a dauko shi a cikin والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة kaga watan shayarwa da reno shekara biyu daidai Allah ya ce can kuma Allah wani aya ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahra da ɗaukar cikin shi da rainan shi wata talatin sai ce to idan muka cire shekara biyu a cikin wata talatin abin da zai saura wata shida to a mazhabar sai ce mafi karancin abin da mace ta zai iya zama na cikin na wannan uban ne ke kaga wannan duka abubuwa ne wanda ya same su ta hanyar isharora ba abubuwa ne wanda nasi karare ya zo da su to sura ga aka tambayi ma malik anan shi ma malik sai ka yi mafhumin nasi yace to abin da Allah ya ce shine ta kuntum ila salati وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء ko falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba falam tajidu ma'an haka qur'ani ya ce to shine kuma ana magana idan mutum ya tashi zai yi sallah ne to tunda haka ne ba zai yi wannan taimakon ba sai in zai yi sallah kuma ya waje ba tare da kowace sallah ya yi ruwa to lokacin da kuma ya tashi zai nemi ruwa wannan taimakon ta lalace dan shi yasa yake neman ruwa ko ba haka ba mutum da wancan jama'a ta lalace in ya ƙara neman ruwa bai sami ruwa ba to sai falamta ji duma an fata yamma to dole kuma sai ya ƙara yin imam wannan fahimta imam malik kenan shi yasa shi a wajensa ko nafila da farilla ba za a hada da taimama ɗaya sai dai akwai ƙauli a cikin mazhaban maliki wanda suke ganin nafilar da take ta bayan wannan farillan ne to za a iya hada ta amma kamar rakatayin fajr ba za ka yi rakatayin fajr sannan kuma ka dawo ka yi salatin sunni da taimama ɗaya ba sai dai ka sake yin taimama ko da yake wasu malaman wasu mazhabobi suna ganin za a iya yi kamar abu hani ba shi ya fi kuma akan har sallah biyu ma farillan za a iya haɗawa shi kuma a ganin shi da na shi mafuni shi ma dai daga ayar wannan ayar ne cire saboda kawai ya ce ku zaɓin su bilan salati kuma ya ce ba lamta jidu ma a tunda dai ba a sami ruwa ba to ya yi ba da rashin samun ruwan farko saboda haka ya ɗauka taimama ya hallin mahallin alola ɗari bisa ɗaya kaga shi ma fahimtar shi ne sai daga aya ɗaya wallahu alam to da gara kulli halin dai mutafiyan da Imam Malik Allah ya kara masa zaki sa kai shine matafiyan jamhurin malaman musulunci gaba ɗayan su ko mafi yawan su sun tafi akan cewa bai halatta a hada sallah biyu da imama ɗaya ba in ma mutum ya hada to zai rama ta bayan abada in mutum ya hada na magriba da isha'i da imama ɗaya isha'i magriban sa tana nan amma isha'in sa ba ta yi ba zai rama ta har abada قال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتدي الماء لكل صلاة yace saboda wajibin sa ne ya nemi ruwa tare da kowane sallah kamar yadda muka sani mun faɗi a baya mutum wajibi ne ya nemi ruwa idan ya zo misali zai yi taimama ya nemi ruwa bai samu ba sai bayan ya nemi ruwa bai samu ba ya fara sallah sai ga ruwa kamar yadda muka sani Imam Malik a mazhabin ya ce ba zai yanke ba ina ganin akwai ma wannan matsalar zamu zo kanta a mazhabin shafi ba zai yanke amma wasu a imama sun ce a wannan lokacin ma gudanar da sallah ya sami ruwa dole ya yi sallan in ya ga ruwa dan ne domin an sami ruwa a haka idan ya idan da sallah an yi sabani in ba idan da sallah shi ya sami ruwa wancan sallar nashi ta yi zai shi ko ba ta masa wasu suka ce ta yi zai za ko suka ce a inda cikin lokaci ne dole ya nemi ya alola da wannan ruwan in dai lokacin sallar bai fita ba ya kuma sake maimaitawa wallahu a'lam لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة saboda wajibin da shine ya nema ma kowace sallah ruwa duk sallan da zai yi ya nemi ruwa a cikin wannan lokacin sallah fa iman ittaghal ma'a wanda ya nemi ruwa fa lalle jiku bai same shi ba fa innahu yatayammam to anan ne taimama zai zo ya zama ya zama shari'an sa mun sani kuma taimaman nan ya ake yi an yi maganganu da yawa duk mun gabatar da mafi yawan su akan ya ake taimama wasu sun tafi akan cewa barba daya ake yi na duka liloji wal kaffaini saboda akwai hadisi yake darbatan lil wajhi wal kaffaini to amma darbatan lil wajhi wal kaffaini wasu sai suka yi tanwini suka ce darbatan lil wajhi wa darbatan lil kaffaini watan buga kasa su ɗaya za a yi ga fuska da hannaye hadisi ya zo a haka hadisi ya zo cewa za a so ɗaya ga fuska so ɗaya ga hannaye shin hannayen kaffaini ne kawai hadisi ya zo ingantacce a kansu ko zuwa mirfaƙaini ne hadisai sun zo ingantattu a kai wasu suka ce a'a to tun daga kaffaini ga mirfaƙaini to shikenan zuwa kaffaini shine farilla zuwa mirfaƙaini sunna ne amma dai da burin malamai sun tafi a kan cewa zuwa mirfaƙaini shine shine wajibi watan wajibi ne farilla ne kamar yadda yake zuwa fuska farilla haka shi ma har zuwa lurfa kai ne farilla wasu ce hannu ma gaba ɗaya duk da mun yi magana akan wannan satin da ya gabata cewa ba hujja cikin wannan magana to da kawai sun lura famsa hudu ujikum wa aydikum minkum to tunda an ce aydikum a ganin su duka hannaye ne to amma mun bada misali da ayan wa sariq wa sariqatu fasahu aydiyahuma ko a jaza'an bima kasabana kalan min Allah kaga ba wanda ya ce wannan aydiyahuma za a yanke har zuwa ƙarshen hannu وقيل مالك عن رجل تيمم يؤم اصابه وهم على وضوء a aka tambayi ma malik akan mutumin da yake da taimama watan shi taimama ne sarkin sa shin zai limanci sahabbansa watan abokan sallan sa idan lokacin sallah ya hali su kuma alula ne suke da ita imam malik yace ya ummuhum gairuhu ahabbu ilayhi wani shi watan mai alula da limancin domin shi yana cikin lalura yana cikin uzuri shi kuma liman kullum ana son ya zama watan ya cika dukkan abin da ake nema domin jagora ne to amma kuma idan babu to shi kenan shi sahibul usul shi kenan sai ya zama shi ya limance su walau ammahum huwa lam ara bi dalika ba yace in kuma shi ya limance su ban ga illa cikin wannan ba ban ga abin laifi a ciki ba قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فصلى عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاة الصلاة بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات yahaya ya ce imamu malik ya ce an tambaye shi wata a cikin mutumin da ya ce mama saboda bai sami ruwa ba ko lokacin da bai sami ruwa ba ya tashi ya tada kabbara ya shiga cikin sallah sai wani mutum ya doso da ruwa amma zaɓin malikiya ma ba wai makruni ne yanke sallah amma wajen imamu shafi dole sallar shi ta baci daga lokacin da aka hagu ruwa sallah ta baci to amma amma malikiya ma ba zai yanke wa makruhi ne laifi ne yanke sallar shi to da ya riga ya shiga sallah sallah kuma tana da faruci imam maliki ya kalli farucin sallan kuma ya kalli cewa an shige ta da tsarki karɓaɓɓe wajen Allah to tunda an shige ta da tsarki karɓaɓɓe ba abin da zai warware ta sai abin da yake warware wannan tsarkin da haka ba za a ce shikenan saboda an ga ruwa tunda abin da aka fara da shi din shi ba karɓaɓɓe ne a ce an warware sallan ماذا خلق في الصلاة نعم شو ممكن كلام تعبون نعم kaɗan da wani kama mani ok to fi rajulin ta yamma mahina da zai ma'an wata yanke ma lokacin da bai sami ruwa ba فقام وكبر ودخل في الصلاة يا تاشي يا كبر يا شيخ cikin sallah فطلع عليه انسان معه ماء sai wani mutum ya zo masa da ruwa qala la yasau salata sai yace ba zai yanke sallansa ba bal yutimmu habit tayammumi sai dai zai cika sallan da timaman da ya riga yayi din wal yatawabba lima yastaqbilu min as-salawat sai ya alula ga sallolin da zai yi a gaba idan ya idan da wannan sallan da taimama to zai yi wata nafila ko zai yi wasu raka'o'i ko ko a'a sallan farilla da za ta zo zuwa gaba to shikenan sai ya wani ruwa wajibin shi ya nemi inda wannan mutumin yake ya bi shi ya sami ruwa ya alula ko da yake shi kan shi ma misali ko ya bi mutumin ko kare bi shi ma matsala ne domin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ana gab da isa inda ruwa yake kuma ya taimama inda ake saboda haka malamai suke ganin cewa watan shar'in cewa ana gaba isa ruwa tunda ba muhaqqaqul wusuli kafin fitar lokaci bane to ba wajibin ka bane kace dole sai ka je inda ruwa yake ko da lokaci zai qala malik من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله. آه ما مالك يقول وأنت يميك zuwa ga sallah bai sami ruwa ba fa amila bima amara Allah bihi ya aiki da abin da Allah subhanahu ta'ala ya mashi umarni da shi min tayammumi na taimama wato yayin taimama fa kada ba Allah ya bi umarnin Allah to haka ba za a ce wa laysa allazi wajada al-ma'a bi azhara minhu kuma wanda ya sami ruwa bai yi tsarki ba domin tsarkin ba kamar yadda muka ce ba najasa ce ainiya ba ba da ne a jikin shi ko bawali ko bayan gida a jikin shi za a ce ruwa zai yi wankewa ba misali tsarki ne ta ta ta nisba saboda haka kawai manufa a ciki shine a bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma wajibinsa anan shine yayi taimama to shine watan anan ake cewa wata ka'ida mai girma a cikin hadisi wanda muna buƙatar imtisalinta al-manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu an tuta ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu wato idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum azima ya masa umarni Allah ya masa umarni in ka tashi za ka yi tafiya kai mashi sallah masalan Allah ya umarni da sallah sallan azhar raka'a hudu sallan la'asar raka'a hudu sai kuma ya ce ya umarni da azumi sai kuma ya yi maka umarni da ya yi maka rusa in kana cikin tafiya kai sallar azahar raka'a biyu kai la'asar raka'a biyu ya yarda maka kuma in kana cikin tafiya ka sha azumi to anan biyayya ga Allah biyayya ga Allah Allah ya fi ba da lada akan mutumin da ya yi raka'a biyu cikin tafiya kan wanda ya yi raka'a ya fi lada ga mutumin da ya sha azumi a cikin tafiya kan mutumin da ya azumi ko da yake ya zo a hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai azumi baya zargin wanda yake sha wanda yake sha kuma baya zargin mai azumi wato wasu mu suna azumi wasu suna sha kuma ba mai zargin kowa ingantaccen hadisi ya Bukhari a wannan kenan kuma ya zo cikin wani hadisi shi ma hamdul aslami ya kasance yana azumi a kore yaushe har cikin tafiya manzo Allah ko sai ya zaka azumi cikin tafiya ya Rasulullah yana jin karfi in ina yi manzo Allah yake shi kenan Allah ba da sa kuma sai da Rasulullah shi ma sai shi kan ya azumi cikin tafiya ko kamar hadisin injil sajjahri ko yana nan a cikin Bukhari shi ma da Muslim wanda wata rana ana cikin tafiya an dawo manzo Allah sallallahu alaihi yana azumi ya ana tafiya an dawo rana ta kusa fadawa yana ce ma hadiminsa ka sauka kai mana farau-farau mu sha irin rana gari ya ɗanyi jaurin nan yana ta ara zuwa layi rana ba da taura har sai a ƙarshe na uku sai na zuwa ce in zin fasdahi waila ka sauka kai mana farau-farau mu sha mana menene manzo Allah na maka umarni ko da kake biyu rana ne kaji manzo Allah ya ce kai kawai ya kasa lada ta ka alimi ya kai sai kai kawai sallallahu alaihi wa sallam to a don haka rufsar Allah subhanahu wataala biyayya ne ga Allah ba wai gwaninta bane in Allah ya masa rufsa kace a ni azimin zan dauka a nan kuma sarran ka kake shi Allah subhanahu wataala yana son a zo mashi ta yanda yake so ne ba ta yanda kake so ina fatan mun fahimta min haythu yarda la min haythu karba sai da shi Allah ya ce so Allah ya ce ga abin da yake so a masa biyayya da shi to kai masa biyayya da wannan abin ba gwaninta yake so bayan wannan wanda zai iya kuma na firfidi da sauran su wannan ya rage nashi amma dai shi Allah in yi rufsa a karɓi rufsa shi yasa mun san hadisin mutane guda uku shahararre ingantacce ko wanda suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tambayi ibadan saka annahu taqaluha a karshe dai sai Imam Rasulullah ya ga musu shi dai yana azumi ya sha azumi yana watan tashi da daddare ya kuma dakatar da wannan tashin duk da ya ce wa usalli wa anam amma dai mun san inna ma tanamu aina ya wala ina mu kalbi ko ko wa ata zawjun nisa ko wani fa wani kawo sunnati to haka duka dai addinin musulunci yana son a bi rukhsa duk inda aka ce akwai rukhsa to biyayya ne ga Allah kai aiki da wannan rukhsa kuma Allah ya fi so inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu in Allah ya rufa to yana son a zo mu rufa ya nuna Allah kake bi kenan ba san ranka ba kai ka saba to da kawai zaka yi yanda ka saba kaga wannan kuma san ranka ne kake kama ya tubbu an tuta a zalim ah walaysa alladhi wajada al-ma'a bi athhara minhu wanda ya sami ruwa bai dushi ba wala atamma salatan kuma ba sallan wanda ya sami ruwan ba ta fita ta cika ba ya annahu ma unira jami'an fa kullun amala bima amila bima amara Allah dan duka su an masu wani shi wannan in dai da ruwa a wuri dole ne ya nemi ruwan ya amfani da shi ba uzuri ya ce ba zai amfani ba sai yana da uzurin da misali ba zai iya taɓa ruwa ba kamar rashin lafiyan da iya taɓa ruwa zai iya halaka ko kaga wannan shi uzuri ne wa innamal amalu bima amara Allah bihi min al-wudu'i liman wajada al-ma kuma shi umarni da aiki da abin da Allah ya umarni da shi na alola ai ya takaita ne ga mutumin da ya sami ruwa wacce yammu kowace yammumi ai minin tayammum kenan liman lam yajid al-ma'a qabla an yadkhula fi salati yace taimama kuma da wanda bai sada suri daya sai ai ta'asirin cikin shine wannan wa qala malik fi ar-rajul junubi wato imam malik yace a cikin mutumin da ke da janaba nau ya tayammamu wa yakrahu yizbahu min al-qur'an zai iya taimama don ya karanta hizbin shi na alkur'ani wanda zai iya taimama ya karatun abin da yake kansa na hizbinsa na alkur'ani ne ko su ne ko kowane tsari yake bi wa ya tanaffalu malam ya jima'an kuma zai nafila matukan bai sami ruwa ba a nan wurin an yi sabani akan mutumin da yake da janar wasu na ganin cewa mutumin da ya zo ma iyalinsa ya sami janaba to wajibin ne ya nemo sai dai misali idan har sai da ya riga ya aikata ne yana zaton akwai ruwan sannan ya rasa amma a ka'ida dole kafin ya zo ma iyalin sa tunda ya san cewa wankan janaba zai kama shi dole ya tanaji ruwa rashin ruwa zai hana shi wannan zuwan ma iyalin dan ba su ganin shi a matsayin uzuri amma idan misali shi kenan ya zo ma iyalinsa yana da san yana da ruwa yana ruwa ya rasa to shi kenan wannan zai zama shine aula mutumin nisa Allahu a'lam to idan mutum ya zama yana cikin janaba wa ya tanaffalu ma lam yajid ma'an haka kuma zai yi nafila watan da wannan abin da ya karanta hidimi shi na alqur'ani zai karanta qur'anin sa zai yi nafila da wannan taimama matakan da sami ruwa ba wa inna ma zalika fil makanin ladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bi tayammum wannan kuma watan a wuraren da ya halatta mashi yayi sallah da taimama watan zai yi nafila a duk wuraren da aka halatta mashi zai yi sallah da taimama watan idan ya zama a ja ahadun minkum min al-ghaibati bai sami ruwa ba wala musum nisaa aw kusum marda wadannan abubuwan da guda da Allah ya faɗi a cikin Al-Qur'ani a babu amali tayammu wato wannan babin yana magana akan shi gaba ɗaya ce maman yaye حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو عبد الله بن عمر بن الجرف حتى اذا كان في المربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ata wannan hadisin an rubuce shi daga imamu yahya daga imamu malik daga nafi yace shi da sayyidina abdullahi ibn umar sun dawo wata rana daga juruf juruf wani mamlika ne kamar yadda muka faɗi a baya kamar mil goma sha uku daga tsakiyar madina a har suka zo nisbar wani kasuwa ne a cikin madina sai sayyidina abdullahi ibn umar ya sauka ya nemi sa'id watan kasa in an ce sa'idan tsayiba ne ni bayani a satin da ya gabata watan kasa mai tsarki kasa a nan wajen tana nufin ita kasa kanta koko wajen da asalin shi kasa ne misali wajen da gashi kasa ne amma kuma irin kamar ciyawa ciyawa ya dan fara firfitowa kaga nan har yanzu shi ma kasa ne koko a'a kasa ne amma dutse wajen fani kaga har yanzu dai duk kasa ne amma duk wurin da yake ba kasa ba ne tsabi kamar nan wajen yanzu misali kaga ya tashi a kafa saboda haka ba za a kice mama a wajen a fa masa a wajen abu duk da akwai maganganu wasan malamai sun yi magana mun faɗi a baya ko sai na Abdullahi bin Abbas ya yi mama har alaka ko ko sun tafi akan cewa har kankara za a yi mama akwai hadisin sadiqa za mu zo kan shi ina ganin ba jimawa ko ya halatta aiki ma har a al'arzu sabiqa to ala kulli halin da wannan maganganu ne na malamai a cikin mas'ala a ya ce mama sai ya wanke ya goge fuskansa ya shafa fuskansa da hannayensa zuwa mirfaqai wato wannan shine amal a mazhabin malikiya wajibi in mutum yayi zuwa ku'aini a taimakon sa ba ta yi وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين Imam Malik ya ce ya arwaita daga Imam Malik daga Nafi cewa sai Ibn Abdullah ibn Umar ya kasance yana taimama zuwa mirfaqaini wato shi fatawan cewa zuwa ku'aini ko zuwa can karshen hannu duka wannan Imam Malik bai dauka ba saboda ga abin da ya zo masa a aikin mutanen Madina wato kaje ya ce Abdullah ibn Umar kana ya fa'al ko kaza saboda Abdullah ibn Umar yana cikin shekunnan garin Madina wato shi kuma Imam Malik yana aiki da abin da ya sami mutanen garin Madina a wancan zamanin na kusan da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kai amma ba hujja wani shi kenan yanzu a ce da abin da aka samu mutanen madina suna yi a yanzu shi kenan ya zama cikin sunna ba haka bane ba daidai bane ko ko mutanen makka suna yi a yanzu shi kenan ya zama cikin sunna ba haka bane domin idan muka tuna ai mutanen madinan yanzu din da mutanen makka yanzu din ai yakan wasu mutane suka yi suka ce abin da suke yi ba daidai bane suka kore su ko ba haka ba da su ma za a yi musu watan hujja da hujjan hasar da kuma sai a ce to a yi kusa mutanen Madina suna yi daidai ko ba haka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Madina kalkiri tamsi hafsaha ko kuma ya ce imani gaba ɗaya yanzu ilal madinati to da in su ne yanzu misali za su kafa hujja da wannan su nemi aikoyi da abin da suke yi to shekara ɗari biyu baya kuma wanda suke madinan su ma za su kafa hujja da wannan hadisan su ma su nemi a bar su akan abin da suke yi ina fatan mun fahimci وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ يبلغ به an tambayi ma malik ya ake taimama kuma ina ake kaiwa da shi fa qala yadribu darbatan min wajhi imam malik a mazhaban shi buga kasa so biyu ake za a buga dan fuska so daya za a buga dan hannu so daya ko hannuwa a an buga za a kakkabe a shafa fuska in an ƙara bugawa ana fara shafa hannu daga mirfaƙai sabanin kawai misali wankewa wankewa ana farawa daga asabe shafawa ana farawa daga mirfaƙai ne a shafa suhur ɗinsu sannan a dawo a shafa hukun ɗinsu wa zarbatan lil yadayn yamsahuhuma ila al mirfaqayn duk da anan an kawo ila gaya tana nufin zuwa mirfaqayn amma dai kawai dan ya tabbatar da cewa mirfaqu din ma da mirfaqayn shine wajen da ya wajaba a shafa hannu zuwa gare shi sabanin masu tafiya zuwa cewa kaffaini kawai hannu nan gaban hannu kadai ko ko hannu da bayan shi da ku ai wallahu alam ko ko masu ganin cewa har zuwa karshen hannu ne za a shafa babu tayammumul junubi حدثني يا عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة wato wannan babin yana magana kan taimakon mai janaba kamar yadda kuka ce akwai sabani jamhurin malamai sun tafi akan na'am ko wani hali mutum yake cikin janaba zai taimakon sa wasu sun tafi akan cewa in dai ya san ba ruwan ma bai halatta ya zo mai iyalin ba sai ya sami ruwan an malikin an abdurrahman ibn harmala anna rajulan sa'ala sa'idan al-musayyab an ar-rajul al-junubi يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل كل ما يستقبل أن رويت لك إمام لك يحيى لك إمام مالك لك عبد الرحمن أن حرمل يتي ونمتم يا تنبي سعيد بن المسيب الله يقال ما سير ذا من ينتهي أي وأن متفنشي لن المسيب بن حزم akan mutum wanda yana cikin janaba sai ya ce mama sai kuma ya sami ruwa a bayan ya yi taimaman to idan da ya taimaman nan sai ya sami ruwa idan ya riga ya yi wata ibada bayan taimaman to shi kenan wannan ibadan da ya yi masa a jisa'a idan bai yi wata ibada ba ya sami ruwa to dole ya koma ya wanka ina fatan mun gane wannan dole ya koma ya wanka amma idan har ya riga ya yi ibada to shi kenan taimaman yana matsayin wankansa ne mun gane saboda haka yanzu abin da zai biyo baya alola kaɗai yake wajibi a kansa ba maganin wanka ina fatan mun fahimta wata idan bayan ya yi taimama bai yi kowace ibada ba sai aka sami ruwa a nan wajibin sai koma ya wanka kamar wancan dai wanda ya taimaman alola sai ya sami ruwa kafin ya yi ibada kaga a taimaman sa ta warware amma idan bayan ya yi taimama sai da ya yi ibada da taimama sai kuma aka sami ruwa to taimaman shi ba zai ce to shi kenan tun da an sami ruwa bari ƙara yin wanka kuma dan ibadun da za su a baya ba a'a taimaman sai yanzu yana buƙatan kawai ya alola ne taimaman shi ta riga ta tsaya mashi matsayin wancan wankan da ya yi a baya a a to shine yake fa alayhi husnu liman yastaqbal wato wajibin sa ne ya wanka akan abin da zai zo a gaba na ibadunka wato in bai riga yayi ibada ba kenan qala malik fi man istalama wa huwa fi safari imam malik yace a cikin mutumin da yayi mafarki yana kan tafiya wala yaqdiru min al-ma'i illa ala qadri al-wudu wa huwa la ya'tashu hatta ya'ti al-ma' قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله ما مالك يفعل اكا mutumin da yayi mafarki yana cikin tafiya alhali kuma ba ya da ikon ruwa sai gwargwadon ruwan da kawai zai iya sha shikenan masa amma kuma ba ya da kishi zai iya har ya kai lokacin da zai sami ruwa imam malik ya ce to wannan zai wanke farjinsa da inda da yake a cikin jikinsa da wannan ruwan ragowan kuma tunda ruwan ba zai ishe shi ya wanka da shi ba ragowan kuma sai ya taimama shi kenan ya wadatar da shi a cikin ibadarsa وقيل مالك عن رجل جند أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سوخة هل يتيمم في السباق وهل تكره الصلاة في السباق قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان أو غيره أنت بيما مالك أكا مجمع جنبا يأتو يتيمم بسامي روابا بسامي ترطايا بسامي أتابا سي سباق واتن سباق ƙasa ne na ji kama akwai ire-iren shi a wajajen yoni watan irin ƙasar nan da za a ga kaman wani irin kaman farin ba farin ƙasa ba fari sosai fari kar kaman alli ba ya shi ba kaman alli nanai amma gishiri ne asalinsa kaman kanwa barakallahu fiik kaman kanwa to ta akwai wasu kasashe da suke haka ko da irin waɗannan kasashen to za ku da kiyasin duk kasa mai kama da wannan ba da kasan da kamar misali kasa ne kasa ne hakika amma kila ko kwalli ne ko kasa ne hakika amma kila jan gargari ne ko makamancin waɗannan dai wanda suke ba asalin kasa ba ne to shin mutum zai taimama a wannan wajen kuma zai sallah a wajen kasan su larabawa da yake suna kasan da kusa da teku duk inda teku ya ja adatan ana samun irin wannan kasar ke yasa muka mutanen mu kawai saboda kila yadda tekun ya ja yashi ne galiban mu a wajen mu kawai sai muna dauka kaman ko yashi kawai amma dai abin da ake nufi shine wannan kasan kaman kasan kan wale Imam Malik yace ba ba laifi a cikin yin sallah a wannan wajen saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an bashi abubuwa biyar daga cikin abubuwa biyar ɗin da Allah subhanahu wataala ya bashi wanda bai ba wani ba ko da yake an ce biyar amma in aka shiga kirgawa wani wuri ma ya ce an bashi kaza sallallahu alaihi wasallam sai ga hakan kai wajen 60 kamar yadda wasu daga cikin al'umma suka fita wanda Allah subhanahu wataala ya kike shi da su shi kadai sallallahu alaihi wasallam a utitu khamsan lam yutahunna ahadun min qabli ko a to yace to daga ciki yace zuwa da tiyar ardu masjidan fahura an sanya mun kasa gaba ɗaya masallaci wadan ko ina a kasa masallaci ne kuma mai tsarki gare ni wuri ne da za a iya sallah to da ba inda mutum ba zai iya sallah ba duk da yake wasu hadisai sun yi istisna'in wasu wajaje daga cikin wajajen misali wajajen da aka halakar da al'ummomin da suka suka kaman adawa da samudawa da makamantan waɗannan al'ummomin da wannan wajajen masu ne yin sallah a wajen wasu a'imma a cikin irin waɗannan wajajen sannan misali a maradul ibi watan wurin kwanciyan raƙuma wajen kwanciyan dabbobi raƙuma amma raƙuma kawai banda wajen kuma kwanciyan awaki ya fi halin shi ma wannan an tafi akan don hadisai sun zo sun yi kaidin waɗannan wajajen wasu suna ganin duk gaba ɗayan su ma ya halatta a yi sallah matukan ba cikin najasa ba ne ke wacce ya minha haka kuma ba laifi a yi taimama daga irin wannan kasan sadiqa din ya anna Allah tabaraka wa ta'ala qal saboda Allah mai tsarki da daukaka ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama a kasa wato ainihin ma'anar tayammama shine nufa wato ku nufi kasa mai tsarki fa kullu ma kana sa'idan duk abin da za a iya kiran shi kasa in dai sunan abin ta sawa dan kamar yadda muka ce duk abin da wani ya faɗa mun wai ya ci wani ya yi fatawa an tambaye shi mutum ne yana cikin mota ba ya da alula ba ya da tsarki sai sallah ta kama shi ita shi kenan kawai zai ce mama a jikin mota kaga kaga wannan wannan matan matan rashin sanin a nassi idan ya zama farihi a cikin masail a nan wurin Allah kuma ta ya riga ya kaini inda za a yi taimama da shi cewa dole ya zama sa'idan tayyiban dole ya zama ƙasa ƙasa mai tsarki amma ƙasar nan ba dole sai ƙasa kamar yadda muka ce ƙasa kalma ce nisbiya akwai wurin da sunan shi ƙasa ko da yake ba ƙasan a wajen to wannan wurin ma ya halatta dan ba manufan bane dole sai hannunka ya ɗibo ƙasa ka shafa a jikinka ba shi ne manufa ba ya zama dai ka matsala umurnin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ibada ka samu wurin da yake sunan wajen ƙasa ba ƙasa suna iya ba sunan wajen ƙasa ka yi wannan timaman a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni shi shi kenan ko ya sai mamu bi sibafan kana au gairahu sura ka zai timama a ciki a dai tana da tasirin na kan wadin to ko shi ne ko wani sani a nan wurin kamar yadda muka ce a baya wasu malamai sun tafi da har ma kankara idan kasan da yake kankara ne yanzu misali mu anan zamu ga abin bako amma akwai kasashen duniya kamar Scandinavians din nan kasashen ne su Sweden din nan Norway da sauransu yawancin kasashen za ka samu akwai inda inda mutum ma za ka nemi kasa karasa kankara ne zalla kasan kawai ko ba haka ba cikin snow suke rayuwa to kaga irin waɗannan kasan su shine wannan snow din to ai shine kasa a wajen shine sahilu to haka wannan snow din za a yi za a yi sai mama ta shi kasar laraba ba su taba ganin snow ba wani daga cikin sarakunan musulunci ka san Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga mamaci yana Allahumma nakki min al-khataaya kama yunakka thawb al-abyad min al-janna to Allahumma silhu bil ma'i wat thalj wal bardi wa nakki min al-khataaya to ma na bayana ta karanta bil ma'i wat thalj min ne saljun nan aka rasa yadda za a yi a kan saljun nan tunda shi salji dai lokacin ba jirgin sama saboda ba abin da za a je kasar da ke da salji a ɗauko sarsu a kawo shi ƙasar larabawa a gan shi bai narke ya zama ruwa ba ko ba haka ruwan ba har yi zafi to a wannan lokacin ɗaya daga cikin umara musulmi yana son shi sai ya ga salju aka sami wani malamin musulunci mu ga yadda technology tun a wancan zamanin na musulmi aka sami wani masani na musulunci ya tsamo yadda zai aka je ƙasar da ke da salju can cikin ƙasan rasha ta yanzu aka samo salju aka yi preserving din shi aka iso da shi har ba gada da bai koma ba wannan ba muna magana shekara dubu da wani abu kakannin kakanni na ni da kai suke wannan abin shekara dubu da wani abu yanzu ina muke ni da kai ina jikokin waɗanda kuma suke kogon dutse a wancan lokacin aka je aka kawo kankaran aka kawo ya gani ko suka ce a can karshen shafi ko dai ina ne dai akalla tafiyan watanni ne aka yi da wannan kankaran a yayin da yake aka kawo shi ba tare da ya lalace aka zo aka ga kankara ga shi a sanji wanda ya tuna mun imamu karrabi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabin malikiya wani sarki na misira na zamaninsa yana da matsalar tashi da asuba ya sallah to karrafi a wancan lokacin karrafi da rayuwarsa yanzu ya kai shekara ɗari takwas amma a wancan lokacin imamu karrafi ko ɗari bakwai yema wannan sarkin mutum mutumi mai kiran sallah idan lokacin asuba ya yi agogo ne gaban mutum mutumi da lokacin asuba ya zai kawo mashi kiran sallah sai ya gaji a wancan shekarun fa karrafin nan kuma shahararren malamin fiqhu ne kar ka ɗauka amma a lokaci ɗaya kuma injiniya a lokaci ɗaya injiniya ko injiniya irin na wancan lokacin babban baki ne kuma haka malaman mu haka ilimi ya zo mana mu ne yanzu abun ya lalace ko shehu abdullahi gon har a dubu a medicine ya wallafa littafai a bil munasaba yau muna da conference insha Allah karfe biyu a wannan wajen kan likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asibbun nabawi ana gaidan kowa da kowa ba shakka za ta zama munasaba musriya jamila insha Allah wanda za ta amfana da al'umma kwarai da gaske da abin da za a tattauna a wannan wajen mun san cewa kuma asalin mu muna kunshe da trust ne yawa sai dai muna wurin da shi sai bature ya je ya gano sai mu riga ai gashi a Qur'ani to gashi ne za ku gani wajen farko sai wani ya gano karka cewa ai kana da shi a Qur'anin ka tintin to ba shakka muna da shi a Qur'anin mu muna da shi a sunnan mu amma muna buƙatar mu koma mu dirasa da kika muta'anniya mu rika hablin da iyayen mu suka ruko mana mu ci gaba da tafiya da shi ba mu bar shi ya koma hannun wasu mu mu koma muna bara daga wajen su babu ma yahidu lirrajuli min imra'atihi wa yahal wannan babin yana magana akan abin da ya halatta ga mutum daga matarsa alhali tana mai haila mun sani a baya watan kafin zo musulunci yahudawa suna da al'ada idan mace tana haila to ko abincin da ta dafa ma ba a ci ba a cin abinci tare da ita ba a zama tare da ita balle a kwanta tare da ita bal ma aka ɗauke ta ne a kai ta wani ko a kai ta kamar a yi mata wani bukka a aje ta a can za ta zauna ne ta kwanakin haila sai ta gama da yi sarki sannan a dawo da ita gida to wannan abin bayan zuwa musulunci Allah subhanahu wataala ya haƙƙa ma al'ummu musulmi ga nan shine ayan wa yasalunaka anil mahir ya sauka قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آه an ce lokacin da wannan ayan ta sauka hadisin ya fayyo muslim ba an ce ba da wurin malaman hadisin yake sun ce an ce kamar yadda na ce to siga ne na tamuridi kamar suna sun ce hadisin bai inganta ba a lokacin da hadisin ya sauka a yahudawa sai suka shiga tseguni tseguni tsegunna guni suna suna ƙananan maganganu cewa irin irin tseguni ko tseguni suna ƙananan maganganu cewa irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai na su ya saba musu kaza kaza gashi abin nan su matan su ba a kwanta da ita shi gashi ya ce ba komai a zo a kwanta tare illa dai kawai jima'i ne ba za a yi ba za a ci abincin su za a yi kaza to da aka yi wannan sai Usaidu ibn Hudayr da Abbad ibn Bishr suka zo suka sami sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa masa kaji kaji abin da ke gawa ne ce ya rasulullah to kun haka ne mu ma kawai wa a bar mu mu jama'an nasu mu sadu da su dan ku saba masa gaba daya ina ba ta gane dan ku saba masa gaba daya mana a bar mu sadu da su mana sai sai na rasulullah sai ka ta kwarai wallahi ba da dalilin fitan da fuskar shin waɗannan ba su san cewa ba ni ne nake saukar da abin ba Allah ne da sarran su ne ba su ce a yi kaza sai a mai da abin shari'a ba Allah ne ke shar'anta abu ba sai abu ya zama shari'a suka tashi suka rasa yadda za su kai ba kansu sun fita ma ba san suna neman gida su kansu ma halaka ne je kawai su intiha manzo Allah ya kusa da su sallallahu alaihi wasallam ai kawo sai na sallallahu alaihi wasallam nono sai ne ina usai sun mu bayar da abba shi ne bishop kaje ai da ya rasulullahi ya ce a ji a kai musu nonon da aka kai mun suka sha suka ce a suka san manzo Allah shi ne fushi da su sai suka dawo suka ba to wannan ya sauka a nan akwai akwai darar wasan cikin cewa a saba ma yahudawa da nasara shi ne kila dalilin da wasu wanda suke ɗaukar hikimar da daga cikin wasan wasan nusus kawai yadda suke sauka ka san mutanen mu su yawa galiban muna muna ɗaukar nusus ba tare da ɗaukar hikimar shi ba wato danni a kenan manzo Allah sallallahu alaihi misali a cikin barin gemu da rage gashin baki ya ce khaliful yahuda wa firul liha wa ahfu shawari yahudawa a wancan lokacin suna barin gashin bakin su murjike shi amma sai da aka gemu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musaba mu mu aidika tu musaba mu da an gan su za a ga mutum da gemu da gashin baki ba gemu to mu mu bar gemu mu rage gashin baki to wasu ke ganin cewa barin gemu sunna aje gemu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne karfi to amma wasu sai suka kalla abin ta hanyar hikimar ta wasu suka kalla abin kawai ta mutlakin cewa sunna ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hikiman shi mukhalafa da yahudawa to idan muka zo misali irin irin nasaran da na shanuda din nan wata zuwa al'adar su shine zubar gemu mai yawa ko an ga gansu kaga kaga malamin addinin musulunci sai ka ce su ne malaman addinin musulunci in dai da shiga da yanzu gyara malansa su sa gemu da rawani da manyan kaya sosai suna nan su ne su ne kibbawa kibbawa suna misira suna alexandria shugaban su yake sai da suna mariya sun ya Allah ya kara mata yarda daga cikin su take a to kaga a nan wurin a saba wa waɗannan kuma zai zama sunna ga mai kallon hikima ko zai zama ka saba musu shine sunnan ka Allahu a'lam a ala kulli halin dai watan nasi yana sa a rika kallon hikiman shi watan menene yasa addinin musulunci yace ai kaza to abin da yasa din nan dai al-mura'ati Allahu a'lam ba wai kawai mutlakin watan kula da nasi ba amma kuma mutum ya kula da nasi kawai saboda nasi ya ce ai yayi shi ma na kula da nasi dai to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ne ya aikata kamar yanzu misali sanya fararen kaya ne sunna ne amma ya zama al'ada ne yanzu misali na wasu masu wani addini misali suna sawa ko kuwa a masu wata mihina suna sawa kai in ka sa don sunna kai likita ne ko kai nurse amma duk da zaka sa fararen kayan kai zaka sa da niyyar cewa zaka sa ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan fararen kaya misali yana da ladan naka na sunna ko da yake mihinar ka tana bukatar ai hakan kuma ina fatan Allah ya kara gane ta sala kulli halin a sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan suna tambayan ka a cikin mahil wato mahil suna ne wanda yake zai iya hawa kan waje da lokaci to kuma hadisin da suke cikin babin suna magana a wajen ba lokacin ba wato suna tambayan ka akan lokacin haila ko wajen da haila ke wato ismun da yumkinu an yutlaka ala zaman aw al makan حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يهل لي من امراتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شانك باعلاها. آه اي ويتا دغا imam malik daga zai ibn aslam yace wani mutum ya tambayi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an ce sulayya sufyan kamar an ce kuma wani sa wallahu alam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake halitta ni daga gare ni ga iyali na alhali suna cikin haila sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ta daura sai kaman ta daddaura idza in sa idza shine zanin da ake sa a kasa ta dauko shi a daddaura gaba da shi wasan har zuwa cinya tsakiyar cinya amma shi kaman dai a ce gajeren wando ina fatan mun fahimta sun mashana ka biya alaha sannan kuma kai kana da yanci kai ka zo mata a dukkan wajen da ba wannan wajen ba watan daga wajen haidan nata zuwa fahabiha zuwa cinyanta to nan za ta ɗaɗɗaure sannan kuma bayan nan kuma dukkan sauran jikinta ya halatta ga mutum wannan saboda a yi ihtirami daga yiwuwan zuwan ma mutum ya zo ma matarsa tana cikin haila mun sani bai halatta fata zulun nisa a fil masiri ko da waje ba a yi zarin su a lokacin da suke cikin haila wala takrabu hunna hatta yakuna a malamai sun yi maganganu da yawa akan mutumin da ya kuskure ya zo ma iyalin nasa tana cikin haila din malaman mazhabin malikiya sun da baka cewa duk da kabira ce azima ce amma wajibi da shine ya ta istighfar a imamu ahmad ibn hanbal saboda wata hadisi wani hadisi ingantacce wanda ya ruwaita wa kana yujibuhu yace wajibin sa shine ya sadaka da dinari ko da yujibu dinari dinari da mun sani da yake kiman da yana tattanzawa amma dai a dinari da yanzu yana daidai da gram uku da dubu biyu gram hudu da dubu biyu na na dinari shi ne dinari ɗaya so da haka idan gram naira dubu ɗaya ne misali to za ka dinari ɗaya yana daidai da naira dubu hudu da ɗari biyu ke nan misali so zai sadaka da wannan dinarin guda ɗaya ko rabin dinarin gram biyu da dubu ɗaya ke a mazaban Ahmadu Muhammad wasu malaman suka tafi a zai yi sadaka da dinari idan ya zo mata a lokacin da take cikin jinin amma idan ya zo mata bayan in kifakin jinin to da mun sani a ko da jini ya yanki misali ma ta gama haila ne mota da ne tana kwana goma ne kwana goma ya cika kuma ta ga alamun ko kudura ko sufra ko duk dai abin da suke gani ko ko intifaqi na jinin duk ta gani amma ba ta riga ta wanka ba to ijma'an ya halatta ya zo mata ba har a wannan lokacin ko da Abu Hanifa ya saba mu ijma'i ya ce bala ta rabu hunna hatta ya tsuhurna saboda haka gayar gayar tana karewa ga duk malamai duk kowa da dai aya ne doka ko fala ta kabuhunna hatta ya kurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki menene tsarkin su su tsarkaka saboda ya kurna a nan sun tsarkaka ne ba su suka je suka yi tsarkin ba ko to ya kurna a nan bil ijma yana nufin jinin da ya yanki ya tsaya to su kuma sauran malamai banda abu ani ba zai suka ce a'a ai Allah bai tsaya da hatta ya kurna ba sai ƙara saki za ta tsaharna ko tunda Allah subhanahu wa ya kara da fa idza tatahharna fa'atu to zuwan ba zai yi wata sharadi ne filu shart ne jawabu shart zuwan ba zai yi ba sai bayan tatahharna ya tuhurna sun sami sarki na wannan sarki na jini ya tsaya tatahharna sun yi wanka bayan sarki sura ka bi halatta a zo musu ba sai sun yi wankan bayan sarki ta kowa dai da ba ba ba dan bid'a a cikin kowa da ayan da ya dogara ko ba haka ba kowa da nassin ya dogara illa dai sarihi qur'ani sarihi ko hadisi sarihi ko mu'awwil wato ko ta'wilin qur'ani ko hadisi ta'wilin da addini ya yarda da shi akwai ta'wilin da addini bai yarda da shi ba in na abai nakar kauzar a ce na na fatima ne in na shani aka huwa abdar a ce wani yazu billahi wani yazu billahi wannan tawili ne wanda addini bai yarda da shi ba don ne dan bai hau ma'ayir din da ake tawili akan su akwai shi kan tawili ba haka an jawabi da ake yi ba da yawa daga cikin tafsirin zauki na yan uwan suna wannan shafahatin da yawa daga ciki yana saba ma ma'ayi na ta'awi yana saba ma'ayi na ta'awi akwai ma'ayi mun sani imamu da imam abdullahi ibn abbas ya yi ta'awi ne ko idan da aka cikin bayar fat wa ra'aita nabi kuma fi din da abwaja fa sabbi bi abdi rabbika wa tasiru innahu kana tawwaba ko yayi ta'awi da lokacin wafatin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul shamu an saqin ya gawo ne ce shiddatul aure ake nufi da saqin anan amma in mutum ya gawo ne da ya saba da wannan ba za a karba ba to idan mutum ya fahimci nassi ya dogara da nassi sarihi ya fitar da hukunci dogara da nassi sarihi ko nassi tare da tawili wanda malamai suke karba ba a ce ba mutumin dan bid'a ko yana kan fadi gayatu ma yuqalu fi mujtahidun mukhti'un sai a ce man istahada fa asaba falahu ajrani wa man istahada fa asaba falahu ajrun wahid wanda ya istihari sai ya daidai a cikin istiharin sa to yana da lada biyu wanda ya istihari kuma ya kuskure kamar wannan misali in mutum ya kuskure to yana da lada daya kowannen su mujtahidi ina fatan mun fahimta Allah ya ƙara fahimtar da mu saboda haka dai ala kulli halin Abu Hanifa da Nu'man ya tafi zuwa ga wannan fatawan cewa da mujarrad sarki su za a iya zuwa musu ko kafin su tasawwur ne to wasu kuma suka ce a'a in aka zo musu bayan wannan intibai ko kuwa a ita wanda take musu mai mai dauki ba ne na na jininta watan zai zo mata ya yanke ya zo ya yanke to idan ya zo mata a lokacin da jinin ke zuwa to zai sadaka da dinari ta idan ya zama da a daidai lokacin da jini ya yanke zai sadaka da rabin dinari wallahu a'lam sun masha naka biya alama sannan lamarin ka kuma da dukkan abin da ya karu a saman wannan watan kana da yancin a mu'amala da ita da kusantanta dukkan bayan wannan wannan dai duka dan a ƙara kusantar da mata an ga musu su ba abin kyama bane kamar yadda wasu addinai suka dauke su kuma amma yanzu sai gashi an juya sama ya koma ƙasa addinin musuluncin da yake wannan girmamawan ga mace da kusantar da ita da menene wai yanzu kuma shi ya yi mazargin wai ya tauya haƙƙin mace kuma in kika da duka abubuwan da addinin musulunci ake cewa ya sauya haƙƙin mace sai ka samu dukansu a hakika sai ma da inda ya bi ta ko mun sha mace sai a wajen daura aure kan wannan masail din duka abubuwan da ake kawowa sai ka samu sai dai wanda addinin musulunci ma ya bi ta misali a in ka kalli maganar gado ko shi ne ake yawan maimaitawa gado da malamin mu imamu musamman sha'arawi yana ba da wani misali mai ban sha'awa ya ce idan mutum yana da ayaji yana da naira talatin su ne kaɗai magadansa misali sai ya rasu sai aka ba ɗan namiji naira ashirin aka ba macen naira goma to a can wani gida ma kuma akwai ƴaƴa biyu su ma baban ya rasu ya bar ƴaƴa biyu shi ma yana da naira talatin an ba namijin ishirin an ba macen goma sai wannan dan wannan gidan ya je can gidan neman aure sai ba da sadaki naira biyar shi ma dan can gidan sai zo nan gidan neman aure sai ba da sadaki naira biyar kwa ta ce nawa ko ba da naira sha biyar ko ba haka ba to dadin dadawa kuma dadin dadawa kuma ita wannan sha biyar din ta sai ta sai gwal da da kwalliya ko ma ta koyi abin da gwamnati ta ce shi ma sai an sai mata ai gatar ta ka hada da wanda za a ce kullum ita ce a kasuwa shi yana ta wajen burkutu wai kuma wai shine wai addinin musulunci wai wuci ne yake zargi addinin musulunci da tauye haƙƙin mace ya bar ta kullum ita ce a gona ita ce a kasuwa ita ce a kaza shi yana daba yana majalisa yana jira ita tana zaune a wani nuna shaƙo fi nashin yaki wa huwa fi nashin sani lai umumi tana zaune a jiki wa abin da yake sama ta zauna ta mashi kwalliya a gida a wani nuna shaƙo fi nashin yaki in ma a tambar da zai siya in ta kawo zai dace to na sai a tambar kaza sai ka biya ni balle abinci ko magani maganin ta ne ita ce ba ta da lafiya amma Allah ya ce zaki asibiti likita ya bani kaza an rubuta min kaza na sai magani kuma wallahi ta biya kuma dole ya biya a tsarin musulunci to wani girmamawa ne dan uwa ya kai wani a ba wani girmamawa da ya kai wannan to da aka dai duka kuma abubuwan da za a ga cewa wai a ce wai addinin musulunci ya kai bace in ka kalla abin kawai matsalan matsalan shaida ne ko matsalan shaida misali an ce a fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ko to ai wannan ma ainihin mutuntawa ne da girmamawa ayar ba tana magana akan kasuwanci ne da kasuwa da harkar kuɗi da menene wanda a ina ake yi a kasuwa wajen da ita mace an wutar da ita an ce ta zauna ta reni ƴaƴa kai namiji kai ne a wajen amma in har kaddara ya sa mace ta je kasuwa kaga ana rikici kan kuɗi kaga mace ta ja gefe tana kallo wannan ba matar kirki bace ko ba haka ba ba matar kirki bace matar kirki sai dai ta kalla da gefen ido ko tana dan zuwa za ta wuce da dan kalla abin da ake yi da wuce to sai addini ya kaddara kamar misali wannan ta zo ta kalla da gefen idan dama wancan ta zo ta kalla da gefen idan hagu sai a hada idanun su da zama idan mutum daya an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to haka duka dai mawaƙin din za ta gansu addinin musulunci kullum yana kallon tsabir an kowanne ne kamar wajen imara jagoranci ko shugabanci ما فلح قوم ولوا امرهم امراه اذا كان وامورهم الى نسائهم فظاهر الارض خير الله من بطنها da makamantan wannan ko ba batun ardi khairu lahu min zahriha da makamantan wannan kaga duka wannan addinin musulunci ya kalli in fa ko da mu malamin mu ma shehi na Maulana Sharif Ibrahim Salih ya ce ba ma irin jagorancin yanzu ne ake neman mace za ta yi ba ma irin jagorancin da ake yanzu bane shine yanzu baya cikin wannan domin jagorancin da ake yanzu na shi surfa tanfidiyya surfar da ake nufi mata wura ɗaya shine surfa tafwidiyya bambancin shi surfa tanfidiyya ba wani shugaba a cikin shi tsakanin legislative da alƙalai da executive ba shugaba kowa shugaban kowa ne ko ba haka ba ko ba yana jin shi shugaban kowa ne to abin da ya samu a kan mashin ma ke gani a executive a su ne jagoran su ne da karfi su ne kaza to da suke da kuɗi ko ba haka ba kuma dinga wajen kuɗi ake yi amma a ka'ida a wannan tsari tsari ne na shi wannan executive executive sunan shi yana zartar da abin da legislator suka shirya masa ne bai isa ya kauce ba in ya kauce abu ɗaya za su sauke shi sai haka kuma shugaban sa ne da haka shi wannan ba shugaba ba ne sunan shi munaffis munaffis dan haka yake ganin ma cewa wannan tsutsar ba ma ita ce tsutsan tsutsan da ake nufi da ba zai yi kwata kwata mace ta hau kai ba shine tsutsa ta kuyibiyya kamar sarki misali wanda in ka ga wani baka isa ka ce ma ga abin da za a yi ba sai dai karshen ka ce kana ba da shawara shi ma sai ta hikima ko ba haka ba to irin wannan kaga tsutsa ta filiya ne duk dai abin da yake so za a yi to irin wannan tsutsa a mace ba zai yi ba wannan dai matsala ce ta malamai matsala ce mai zurfin gaske a kila in an sami lokaci wani lokaci a tattauna ta وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وصفت وصفة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفسك يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك أروي ذلك الإمام مالك ذلك ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن شنو ربيعة الرأي اللي ممكن ما كان أقول ربيعة الرأي اللي أكيد شوى sabu yana daga imam malik daga rabi'a su zai ya ce sai da suna aisha a nan akwai inki zai domin rabi'a su zan abdurrahman bai haɗu da sai da aisha ba iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana kwance Allah ya kara mata yarda a bi hafte ta da sayyidina rasulullahi watan a mayafi da wa inna aka wasa bat wasbatan shadida ana na ga sai ta irin jirgawa din nan da karfi haka ta motsa da karfi haka irin ta ja baya فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya da insha Allah sai ta gare shi ce malaki me yasa din ki da Allah ki ne fiski ko kin yi nafas ne nafas anan a mun sani shine jinin biki to amma dukan su suna zuwa a wajen juna suna zuwa wajen juna wajen za a ce nafisa a wajen haba domin abin da dai ake nufi da nafsu a ainihin ma'anan shine jini ko shi yasa can wani hadisi zaka ji man kana fihi nafsun sa'ilatun ko nafsun sa'ilatun maganar Ibrahim a ɗaya daga cikin dai tabi ai kaga nafsun sa'ila anan ana nufin dawun ne ai ko akwai jini a cikin shi wanda yana gudu da saboda haka dai nafisa shine yayi jini jinin kuma anan dai ana nufin haiba ne shi malamin yace ya hadil haibata wato yana nufin kokin ya haila ne فقالت نعم تشي قال شدي على نفسك إزارك يتي إذا تفاقم كاتن تدوريش to idan tana cikin wannan shi ne to shirgi a bai zari daure shi ne kan dan daure shi sama da ƙasa yanda zai zama a kin daura duk inda access sun zuwa wajen haila ainihin abin da ya haramta shine ainihin mahallul haidin shine ya haramta to amma malamai sun ijma'i akan haramcin ma haulahu ma min al-fasl da sauransu amma wannan kawai haramcin shi haramci ne na watan gudun abinda malaman fiqh malikiya suke kira saddu zari'a saddu zari'a watan rufe kofar da zai kai zuwa ga barna idan aka san idan mutum yayi kaza zai iya haifar da barna iri kaza to sai a ce abin da zai kai zuwa ga wajen wannan barnan ma a rufe shi to ba su saboda sandan shi da mahallul hadisi ya ce shi ma ya haranta kaman wannan wallahu a'lam thumma ubi ila masjidati sannan ki dawo zuwa wurin kwanciyar zuwa din ki cigaba da kwanciya wannan ya faru da sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ya faru da sayyidatuna Ummu Salamata radiyallahu anha wannan ne ita ma an ruwaita akan ta irin wannan ya faru da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata irin wannan karantarwa a mun sani malamai sai maganganu da yawa akan haiba suke shirya akwai maganganu hadisai masu zuwa cikin haila wacan sun sabani akan shi yaya haiba yake menene muddarsa sabani mai yawa amma dai dukkan su dai dukkan su sun isma'i in dai haila ne to ba zai taɓa wuce kwana goma sha biyar ba in dai sunan sa haila illa wasun su za su ce bai kai ba ba ta kasa da haka misali abu hanifa da normal a wurin shi mafi karancin kwanakin haiba shine kwa mafi yawan kwanakin haiba shine kwana goma a mazhaban hanafiya a mazhaban malikiya ya taba cewa an taba riwayar kauli biyu da gare shi cewa mafi tsawon muddin shi kwana goma sha biyar an kuma taba riwayar la hadda li aksari wala hadda li akalli wannan babu haddi ga mafi yawan sa babu haddi ga mafi karancin sa to amma tunda abin da muke karantawa a cikin usulul fiqh al muqayyad yukhassisu al mu'ammam to anan takyidin da yake cewa mafi yawan shi kwana 15 a wani kaulin ya dauka la hadda yana nufin matukan da kai kwana 15 ba domin an yi ijma'i akan aqallu tuhuri kuma shine kwana 15 wannan ijma'an ne shi ma tsakanin malamai la hadda ya aqalli wannan mazhabin malikiya ne ko da yake amma za malikiya ma da aqwal amma dai shine mafi shahara abin da imam maliki ya faɗi babu wani haddi muayyani na mafi karancin kwanakin haiba amma imam shafi'i ya ga za kan cewa yawmul walaidatu shine mafi karancin kwanakin haila abu hanifa da nu'man ya ga za kan cewa kwana uku shine mafi karancin kwanakin haila wannan duka da mubtadi'a kenan da kuma an sani za ta tafi akan al'adar sunni wallahi ta'ala وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر ارسل الى عائشه يسالها هل يباشر الرجل امراته وهي حائض؟ قالت فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء. an ruwaita daga imam malik daga nafi'u daga ubaidullah cewa ubaidullah ibn abdullah ibn umar wato sayyidina ubaidullah dan sayyidina abdullah ibn umar ya aika ma sayyidatuna aisha radiyallahu anha yana tambayinta shin mutum zai zo ma iyalinsa wato yubashiru ana duka ba suna nufin saduwa ba suna nufin zuwan mata dai ya zo kwanta tare da sauransu wa ya haɗubun alhali tana cikin haila kalmar haɗubu yana cikin kalmomin larabci wanda yake ana ana sa ma namiji abin mace fatan mace alluran sigan shi yana zuwa da sigan kamar namiji amma mace ake nufi haɗibun ba haɗibatun ba ko yana nufin mace mai haila kamar ajuzun mace tsohuwa ko akwai kalmomin irin wannan a cikin larabci فقالت sai sai da suna yi ce ne ta shudda izara ha ta ɗaure izara ɗinta gyautu a gyautu ko ta ɗaure gyautonta amma na ce gyautu ma yanzu ba zai gane to a ce zani ko ya muka saurari gyautu ala asfaliha a kasanta watan daga cibinta zuwa kasa zuwa har tsakiyar cinyanta sun mai bashi wa insha'a sannan ya mubasharan daga saman wannan cibin nata zuwa sama yana da haƙƙi zuwa ga wannan in ya so وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رات الطهر قبل ان تغتسل فقال لا حتى تغتسل wannan shine matsalar da muka gabatar ko an waita daga imam malik yace ya isar masa mun yi muna yawan magana a baya akan imam malik yace ya isar mun ko balagani a watan in ka ji imam malik yace balagani to ya zo mashi ta hanyoyi mabambanta kuma ban san ko na taɓa faɗi ba wato shi ilimin hadisi a ce sai ka ce wane ya gaya min shi kuma ya ce wane ya gaya min shi kuma ya ce wane ya gaya masa bayan imam malik ne aka fara wannan zamanin imam malik wannan ba sharadi bane wajen malaman hadisi ba su sharɗanta wannan imam shafi shi ne farkon mutumin da ya fara sharɗanta duk wanda ya kawo magana ya ce wa ya gaya maka shi wa ya gaya masa shi wa ya gaya masa shi wa ya gaya masa da kai imamu shafi ne shi yasa duk littafin hadisin da aka rubuta bayan imamu shafi za a ga suna aiki kwarai da isnadi wane ya gaya mun ya ce wane ya faɗa masa ya ce wane ya faɗa masa ya ce wane ya faɗa masa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali amma duk littafin hadisin da aka rubuta kafin imamu shafi kamar muwatsa malik kamar musannaf abdurrazaki da makamantansu to su kuma ba su cika muhimmanta duk hadisi sai sun ce wane ya ce mun ya ce wane ya ce mun ya ce domin kawai in ka ji sun faɗa sai da suka tabbatar da ingancin magana in ka ji ma sun yanke isnadin anan to za su haɗa maka shi a wani wuri to haka imam malik yana da ballagat amma kamar yadda muka faɗi alhaji ibn abdul barri a cikin at-tamhid da al-istihab ya yi kokarin tattara da imam sayyidi a cikin mubabba da isafin mubabba amma kuma imam sayyidi shi kawai ya watan ya tattaro abin da ibnu abdul barri yayi to ala kulli hal Allah ya saka miki alkhairi shi ya kusantar mana da abubuwan ko a birjalin muwaffa to sun tattara gaba ɗaya ballagatin imamu malik sun fitar da asanin din kuma sun tabbatar da ingancin su saboda haka suke cewa in ka daga muwaffa malik ka ce ba hadisin da ba ingantacce ba a ciki kai rantsuwa da sarki a ciki ba ta da kana ba ta rantsuwanta ingantacciya ce tabbatacciya ce wallahu a'lam an tambayi Sulaiman ibn Yasaf da Salim ibn Abdullah cewa akan mace mai haila shi mijinta zai zo mata idan ta ga tsarki sai tsarkin kafin mun sani tsarkin kala kala ne idan mubtadi aji tsarkin ta sai in ta ga cewa lalle mijin ya dauke ta tabbatar da dauke ruwan shi sai yasa matan Madina suke aiko masai da suna Aisha da Umma ko da Al-Qudra yin kudratu wa sufa suna tambayan shin wannan yana nufin sun yi tsarki ko ko har yanzu dai da saura ita kuma mutada ta san yadda za ta gane tsarkin ta wannan duka fito misali mace wacce ta dade tana yin shi ta kowa sanin waɗannan abubuwan wannan ta kowa sanin wanne ne yake tsarki wanne ne yake ba tsarki ba to idan har dai tsarkin ne tabbata tsarkin ne to zai zo mata ko ba zai zo mata ba kamar yadda muka ce maza ba ku fikiya da sauransu da imam shafi'i da ahmad ibn hanbal gaba ɗaya sun fita kan ba zai zo mata ba saboda sai za su tsaharna ba su kun ne haifa mara duk da dai abu an kasan ya fita kan cewa zai zo mata